إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله ما زلنا في هذه الخطبة التي هي بعنوان آداب الكسب والتجارة وقد كملنا بآداب الكسب في الأسبوعين الماضيين وإن شاء الله تعالى اليوم نستمر بخطبتنا بآداب التجارة في دين الإسلام فنشكر, فنشكر الله تبارك وتعالى على ما من علينا من إصدار هذه الخطب وما من به علينا من ذكر ما حرمه الله وما أحله لنا من التجارات والكسب نسأل الله تعالى التوفيق والعافية منا لنا ولكم عباد الله أولاً ومن الأدب أن يعني التجاري ألا يطلب رزق الله بمأسية الله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا عمل يقربكم من النار إلا قد نهيتكم عنه ولا فلا ولا يستبدئن أحد منكم فإن جبريل قد ألقى في روعي أن أحدا منكم لم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه حتى يستكمل رزقه وأجله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن استبطأ أحدكم رزقا فإن استبطأ أحدكم رزقه فلا يطلبه بمأسية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته سبحانه وتعالى عباد الله ومن الآداب أيضا أن يحسن نيته في طلب رزقه فيقصد بتجارته أن يستعفف عن السؤال وألا والاستعانة بكسبها على الدين وكفاية الأهل ولينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يراه في سوقه وأماكن بيعه وشراعه فعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة وعن مطرب بن عبد الله قال صلاح العبد بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية ومن الأدب أيضا عباد الله أن يكون أمينا فالأمانة هي رأس مال التاجر المسلم فإن لم يكن أمينا لكان خائنا والخائن ينفر الناس عن معاملته في تجارته فهو يراقب ربه ويعلم أنه مطلع عليه وقد أمره بما كما أمر كما أمر غيره بالأمانة فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به ومن الآداب أيضا أن يظهر العيب إن كان المبيع فيه عيبا يقول الغزالي رحمه الله تعالى فذلك واجب فإن أخفاه كان ظالما غشا والغش حرام ومن براهين ومن براهينه على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال يا ما هذا يا رجل فقال الرجل أصابته السماء يا رسول الله فقال فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام فسأله كيف يبيع فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا وعن محمد, وعن محمد بن واسع رحمه الله تعالى أنه رؤيا يؤرد حمارا له على البيع فقال له رجل أترضاه لي فقال لو ربيته لنفسي لم أبيعه ومن الآداب أيضا عباد الله أن يكون ناصحا للمشتري لأن النصح واجب من المسلم إلى المسلم ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جريرا على الإسلام ذهب لينصرف فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جريرا إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال إن شئت فخذ وإن شئت فاترك فقيل له إنك إذا فعلت ذلك لن ينفذ لك بيع فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم وكان واثلة بن الأسقى واثقا في السوق فباع رجل ناقته ناقة له بثلاثمائة درهم فقفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به يا هذا يا هذا اشتريتها للحم أم للزهر فقال الرجل بل للزهر فقال فقال وإنها لا تتابع السير فعاد فردها فنقص فنقص البائع مئة درهم وقال لواثلة رحمك الله أفسدت علي بيعي فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا بين آفته ولا يحل له لمن يعلم ذلك إلا تبيينه وباء الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري إنها تنخمت مرة عندنا دما فهكذا كان سيرة أهل الدين فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة أو ليطعن نفسه نفسه عذاب الآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ya ku yan uwa masu albarka muna godewa Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai a muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya tsare ya shiryar da shi shine cikakken tsararre shirye Allah ka shirye mu wanda kuma ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar da Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma Allah ka haɗa mu da ceton wannan annabi ka saka mu a cikin tawagarsa da zugarsa a ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayin Allah ya ku masu albarka wanda muke kyautatawa zaton imani da Allah wannan hudubar mu ta shida kenan ina ga ko ta biyar ba zan iya tuna wacce namba ne ba amma ina tsammanin ko ta biyar ko ta shida a daga cikin jerin giyar hudubobin da muka yi musu take da adabul kasabi wat tijarati wato ladubban neman kuɗi da kuma ladubban kasuwanci idan ba manta ba a hudu ba ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu mun yi bayani gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu dangane da waɗannan ladubba musamman a ɓangaren neman kuɗi ta hanyar amfani da ƙarfi ko amfani da ƙere-ƙere ko kuma gine-gine ko kuma kankare-kankare ko goge-goge ko yanke-yanke aiki dai wanda yake da alaƙa da mutum ya san'anta wani abu ya sayar ko kuma a kira shi domin san'anta wani abu ko gini ko wani abu makamancin haka wanda duke buƙatar sanin abubuwan da suka kamata gare shi dangane da irin wannan idan bai ji waɗannan hudubobi ba to wajibinsa ne ya je ya ji waɗannan hudubobi sannan sai ya haɗa da ta yau wala Allah sai ya fitar da hakikanin abin da muke buƙatar wato nusar da al'umma akai dangane da waɗannan matsaloli da waɗannan mu'amaloli wanda labudda in dai muna raye to dole suna gudanuwa a tsakaninmu alƙawarin da muka yi cewa hudu ba ta gaba ta yau kenan ita kuma za ta keɓanci ɓangaren kasuwanci ne ladubban da ake bi wajen saye da kuma sayarwa ladubban suna da yawa sun kai kusan guda ashirin da takwas akalla amma anan dai kusan guda shida ko bakwai ko takwas ko wani a makamancin haka muka tattaro domin yin bayani wala Allah kutubar kenan ta kai mu zuwa sati mai zuwa ko ma sati na sama muna masu neman agaji da taimakon Allah sai mu ce ladabi na farko dangane da harkar saye ko sayarwa malamai suka ce shine mutum ya wato ya yi fatan neman halal ya nemi halal ba haramun ba mutum lokacin da zai fara kasuwa to ya tabbata cewa halal yake so ya ci ba haramun ba wato baya so ya mu'amalar da Allah ya haramta ta hanyar saye ko sayarwa me ya dalili akan haka hadisi ne daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Abdullahi dan Mas'ud yace lalle Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa babu wani aiki wanda zai kusantar da ku zuwa aljanna face sanda ne muku umarni da ku aikata shi manzo Allah bai ha'inci da awar Allah ba manzan Allah bai ha'ince mu ba jama'a manzan Allah bai tauye wani haƙƙi da Allah ya ɗora masa na karantar da mu ba da haka ya ce duk wani abu da zai kai mu zuwa ga rahama da aljannar Allah manzan Allah ya ce wallahi sanda ne muku bayani ba abin da na bari haka nan kuma babu wani abu wanda na tabbata aikata shi ko zakke masa zai iya zunduma ku cikin azabar Allah da kuma wutar jahannama face sanda na hana ku kuma na tsoratar da ku a kayi ya ce don haka a ƙarƙashin wannan kada waninku ya tsaya saiɓi da sanɗa dangane da neman yadda zai rayu ya ce domin jibrilu ya zo min da wahayi kan cewa lalle ɗaya daga cikinku ba zai fita daga wannan duniyar ba hatta ya stakmila rizqahu wa ajalahu manzo Allah ya ce wallahi Allah ya ce sai ya kammala arzikinsa kuma sai ya kammala kwanakin da Allah ya ɗeba masa saboda haka ka zage bawan Allah ka nema in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka zage ka shiga ka fita ga rayuwarka ta hanyar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma gaggawar nema ba ta kawo samu domin idan Allah bai rubuta za ka samu ba za ka samu ba sai bi wajen nema baya hana kai arziki domin Allah ya rubuta ka mai arziki to za ka yi arziki amma ka sani cewa tashi ka nema sababi ne daga cikin sabubban da Allah ya kaddara cewa he sun faru sannan arziki zai zo maka rabanka zai zo maka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yastabti anna ahadun minkum kada ɗayanku ya tsaya saiɗi da sanda akan al'amarin da ya shafi rayuwarsa da al'amarin da ya shafi duniyarsa yace fa inna jibrila qad alqa fi rawi domin jibril ya zo ya jefa min a cikin tunanina a cikin zuciyata ya kimsa min a cikin wahayin da Allah ya yi min cewa anna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu wa ajalahu babu wannan ku da zai fita daga wannan duniya in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce face sai ya kammala arzikinsa kuma ya kammala ajalinsa to sai manzon Allah ya cike da wata magana sai ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyoyin neman ku ma'ana tunda ka san cewa ba za ka mutu ba sai ka ci rabanka banka ba za ka mutu ba sai ka samu arzikinka ba za ka mutu ba sai abin da Allah ya rubuta ma ya same ka annabi ya ce to ka ji tsoron Allah ka kyautata harkar neman ka kar ka saka ha'inci kar ka saka keta kar ka sa mugunta kar ka saka zamba cikin aminci domin ka sani wallahi ko ka sa haka ko baka sa haka ba in biliyan ɗari Allah ya kaddara za ka samu a duniya nan wallahi sai ka same ta kafin ka mutu wannan ita ce ka'idar ubangiji da aka yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu bi talabi ku kyautata hanyar neman sai manzo Allah ya sake cewa fa in istafta ahadun minkum rizqahu idan ɗayan ku arzikinsa ya yi saiɓi bai zo masa da wuri ba ya yi sanda bai zo masa da ruwa ba fala ya tsulubu bi ma'asiyatillah kar ya ce zai neme shi ta hanyar saba wa Allah sai ce fa inna Allah la yunala fadluhu bi ma'asiyati domin Allah ba a samun falalarsa ta hanyar saba mishi in dai kai ɗabi'arka ne ka saba wa Allah dan ka nema wallahi tallahi ba za ka samu falala Allah ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi da kuma al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi al-Imam al-Baihaqi a cikin Sha'abul Iman ya fitar da shi al-Imam al-Bagawi a cikin Sharh sunna ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce garariya garo kai Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya'i ya kawo wannan hadisi daga Abi Umamat al-Bahili Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi bayan haka ya ku yan uwana masu albarka ladabi na biyu shine an yi husina niyyata mutumin da zai harkar kasuwa ya kyautata niyya wajen aikar harkar kasuwar shi kada ya muna na niyyarsa kada ya dinga sa wani tunanuka munana a cikin harkar neman shi malamai suka ce ya yi ƙoƙari ya sa niyyar cewa yana neman wannan abun ne ko zai yi wannan kasuwan ne don ya kare kansa daga roƙon mutane kada ya zama cikin mutanen da za su dinga mika hannu suna roƙon a basu yau wasu an wayi gari talauci da rashi ya sa abin da ba su yi niyya ba ba sa so suna aikata shi ta hanyar zuwa su roƙi mutane da kuma hanyoyi na ainihin wato zuwa nema a gurin waɗanda wallahi a wasu lokuta ma ƙasƙantattu ne a cikin rayuwa su masu zuwan gurin nema a gurinsu sun fi su tsoron Allah sun fi su kula da addini sun fi su mutunci a cikin jama'a amma saboda ba shi da shi kuma bai yarda ya zage ya je ya nema wa kanshi ba sai kaga ya gwammace ya je gurin wannan lalataccen mutumin yana neman taimako a gurin shi me ja wannan shine saibi da ainihin wato ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙarin nema da abin da zai yi rayuwa da shi a cikin rayuwarsa da haka malamai suka ce niyya ta farko da mutum ya kamata ya kudurta shine zai nemi dukiyar nan zai nemi kuɗin nan zai yi kasuwancin nan ba don komai ba sai dai ya tsare mutuncin kansa da kansa daga roƙon jama'a abu na biyu suka ce ya ɗaura niyya cewa zai taimaki addinin Allah ne da wannan harkar da yake abu na uku ya ɗaura niyya cewa zai wadatar da iyalansa daga abin da yake samu na dukiya ya zama iyalansa sun kubuta daga roƙon wasu ko kuma nema a gurin wasu sannan ya yi niyyar cewa zai yi umarni da mai kyau da hani da mummuna idan ya tsinci kansa a cikin harkar nan yaga ana saba wa Allah a cikinta wallahi kaga wasu mutane sun fara wata harka kaga mutum ya buga ma waya ce malam na fara harkar kaza amma ina ga zan bari ka tambaye shi me dalili yace malam babu gaskiya a cikin harkar rashin mutunci ake a cikin harkar haramun ake aikatawa a cikin harkar abubuwan da ake a cikin harkar malam ni ba zan iya yin su ba kuma idan baka haɗa kai da abokan harkar kuka yadda da su za ku yi waɗannan abubuwa na rahin kirki ba to kayanka ba zai tafi ba zai sayu ba ka ji mutum yana ma complain cewa zai bari saboda ya gano ana wani malƙodiyo a cikin al'amarin shi ba zai iya ba saboda imaninsa bai bar shi ya aikata ba in kuma aka gane cewa shi ba za a haɗa kai da shi ai wannan rashin mutuncin ba kowa ya ƙaura cewa abin da yake saya ko yake sayarwa ina mutanen mu suke so su je duk harkar da ka je abubuwan da za ka je ka samu kenan yana faruwa ya tabbata daga wanda daga cikin magabata yake cewa man sarrahu an ya kamula lahu amaluhu wanda duk yake so aikinsa ya kammala daidai wa daida ya samu shiga gurin Allah fal yuhsin niyyata hoto ya kyautata niyyar nema ya kyautata niyya a cikin wannan aikin fa inna Allah azza wa jalla yu'ajjiru al-'abda idha idha ahsana niyyatahu hatta bil luqmati yace domin Allah yana bawa mutum lada akan duk abin da yayi da niyya kyakkyawa wallahi yace ko laumar tuwo in zaka sa ta a bakinka da kyakkyawan niyya sai Allah ya baka dada tuwo kaci ni'imar Allah ka ci amma lada ake rubuta ma me dalili saboda kyakkyawan niyya saboda kyakkyawan niyya mutarrif dan abdullahi Allah ya hada mu da mutarrif a cikin jannatul firdausi yake cewa salahul qalbi bi salahil amal gyaruwar zuciya tana da alaka da gyaruwar aiki sai ce wa salahil amal ko wa salahul amal gyaruwar aiki kuma bi salahin niyya shi kuma yana da yana da yana da alaka da gyaruwan niyyar bawa inji mutarrif dan abdullahi da haka yan uwa mu kyautata niyya ta hanyar kasuwa da zamu da nema da zamu yi kyakkyawar niyya tsakaninka da Allah cewa za ka yi abin nan ne don ka kubutar da kanka daga wulakanci da rashin ainihin wato mutunci da wanda wala Allah za ka je gurinsa neman agaji ya yi maka ka sa niyyar haka Allah zai taimake ka abu na biyu ka sa cewa in Allah ya baka arziki to za ka taimaki addini kuma za ka taimaki al'ummar musulmi da wannan arzikin da wannan kasuwar in Allah ya ɗaukaka ta ka sa wannan abu na uku ka sa a ranka cewa wannan harkar da za ka yi in ka ga wani abu na rashin mutunci da sabawa Allah a cikinta to za ka yi iyakacin kokari wajen hana mutane aikatawa za ka yi iyakacin kokari kai wa'azi ba wai ka je ka narke kai ma a ci gaba da aikata wannan badalar da kai a cikin wannan harkar ba wallahi duk mutumin da ya kyautata niyyar nan guda uku a cikin harkar kasuwarsa in Allah da Allah sai ya saka masa albarka Allah ka sa mana albarka a cikin harkokin mu gaba daya ladabi na uku daga cikin ladubba na kasuwanci shine al'amanatu yi rike amana cikin harkar kasuwa malamai suka ce hiya ra'asu malil musulmi amana ita ce kan kololuwa na dukiyar musulmi amana ta shafi abin da zaka sayar ta shafi abin da zaka saya ta shafi wanda zaka sayarwa ta shafi wanda zaka saya a gurinsa ta shafi rumfar kasuwarka ta shafi me kake sayarwa ta shafi komai tana da faɗi bayani akan ta ba zai iya kammaluwa a cikin kankanin lokaci ba amma dai ka rike amanin abin da ka zo za ka yi ya ce domin idan baka zamanto amincacce ba a cikin harkar kasuwa to ko za ka zama maha'inci ɗayan biyu ne dama ko dai ka zama mumini ko ka zama kafiri ko ka zama ahlus sunna ko ka zama dan bid'a ko ka zama adali ko ka zama azzalimi da haka ko ka zama maha'inci ko ka zama mai amana duk wanda baka yi ɗayan kishiyar ba to za ka yi ɗayan kuwa wannan shine gaskiyar magana ko ka zama mai gaskiya ko ka zama maƙaryaci ko ka zama mutumin banza ko ka zama na kirki ko ka zama mai haƙuri ko ka zama mai fushi duk ɗaya kishiyar ɗaya in ka ƙi ɗaya to lallai sai ka yi ɗaya ƙa'ida ce yana don haka ya ce lallai in ba ka zama mai amana ba kuwa to za ka zama ha'inci haka malamai suka tabbatar Allah ya faɗa mana cikin suratul nisa ya aya ta hamsin da bakwai yake cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'izukum bihi aya ta 58 afwan don haka malamai suka ce muraƙabar da bawa zai dinga yi yana yin abin da ya kamata wajen sayar da abin da zai sayar karya ha'inci wanda yake sayarwa to wani yana daga cikin matukar abin da ake bukata wajen musulmi ya kula da shi amana a cikin harkar kasuwa kaga mutum ya ɗauki dukiya ya bawa wani ya ce wani ba da lokaci da zan je ne kasuwa amma ga dukiya ta amana tsakaninka da Allah ka je ka nema mana ni da kai mu zo mu tsarin murabaha ko mu tsamin mubaraba tsarin mubaraba mu samu abin da za mu ci da ni da kai amma sai kaga shi wannan da aka bawa maimakon ya rike wannan amana ya ji tsoron Allah sai ya zo yana ha'intar wanda ya ɗauki dukiyar ya bashi saboda a tunaninsa baya ainihin wato ganinsa lokacin da ya je yake juya wannan kuɗi da haka ana iya samun riba tsugugu sai ya zabge wani abu sai ya kawo masa ɗan kaɗan ya ce iya abin da aka samu kenan alhaji kuma ya tarantsuwa da Allah cewa ba abin da aka samu da ya wuce wannan wallahi tallahi za ka yi jawabi a gaban Allah wallahi za ka yi jawabi a gaban Allah ranar da jawabinka ba zai tseratar da kai ba wallahi abin da zai tseratar da kai kaɗai shine ka biya alhaji abin da ka cuce shi kuma daga lokacin ne kake zama fallashashen lahira domin duk ayyukanka za su ƙare a gurin suwana da wani hasanul basari ya zo wucewa sai aka sai wasu suna zagin abin nan afwan abin nan hajjaji ibnu yusuf sakafi afwan ya zo wucewa sai wasu mutane suna ta banka mishi ashar suna ta zagin shi sai hasanul basari ya zo wucewa sai ya ji su ya ce lalle hassanu bin abinan abinan hajjaji ibn yusuf baya kyautawa ba abin da yake ba daidai ba ne amma wallahi ku sani wannan abin da kuke gobe kiyama za ku biya shi da shi shi zai tafi aljanna da duk waɗannan zunuban da ya ɗiba na al'umma ku kuma wallahi da aikin ku na alheri za ku tafi wutar jahannama saboda ka duk wanda ke zaluntar wani ta hanyar dukiya ne ta hanyar cin mutuncinsa ne ta hanyar menene ka sani wallahi kiyama tana tahi komai yawan sallarka kai ta sallah a masallacin kai ta azumin nafilfilin kai ta karatun qur'anin shi yana can yana ta bankaurarsa a gari kana nan kana zagin shi kana nan kana cutar shi na rantse da Allah zaka sha mamaki a gaban Allah a gobe kiyama kai hankali mu yi hankali da cin dukiyar wasu da cin mutuncin wasu yasa hajjin annabi Muhammadu na ban kwana ya tambayi sahabbai yace wanne gari ne nan suka ce makka ne da farko dai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ne ya sani saboda ladabin sahabbai sun san garin su- a nan garin aka haife su wa walidun wa ma walada amma saboda ladabi suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam la hawla wala quwwata illa billah Allah da manzon sansa ne suka san wannan gari ne nan manzon Allah ya ce ba makka bace nan suka ce haka za haka za makka ce kwarai da gaske yace a wata rana ne yau suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sun san ranan arfa ne amma wallahi suka ce manzon Allah ba su sani ba Allah ne da manzon suka fi sani saboda tsaban ladabi kar su sha maga- gaban annabi Muhammadu la tuqaddimu baina yaday Allah war rasul kar ku sha gaban Allah da manzon shi da haka suka yi shiru suka ce Allah da manzon sa ne suka sani annabi ya ce ba ranar arfa ba ce yau suka ce haka ne ranar tara ga wata suka ce haka ne ya ce a ina muke a nan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya ce ba a filin arfa muke ba suka ce a filin arfa muke ya rasulallah ya ce to ku sani fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati ha- yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi mawqifikum hadha ya ce to ku sani wallahi da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar yadda wannan ranar ta arfa take da alfarma kamar yadda wannan garin na makka Allah ya haramta aikin sabo a cikinsa kamar yadda wannan fili na arfa da wannan rana ta arfa Allah maɗaukakin sarki haika- ya haramta aikata aisha a ciki yace don haka da jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku amma ka zo ka duba ka ga rayuwarmu ka kwatanta ta da wannan hadisin na annabi muhammadu ka karanta ta ka kwatanta ta da wannan wasiya ta annabi muhammadu ka gaya muke rayuwa da junanmu wannan ya ci dukiyar wancan wannan ya ci mutuncin wancan wancan ya tozarta wancan wancan ya gulmar wancan wancan ya zagi wancan wancan ya kaza din wancan wannan shine aikin mu Allah ka sawwaye dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa dole ne mutum ya ainihin wato kiyaye dangane da amanar da aka danka masa ta dukiya daga cikin ladabi na hudu a gurguje shine wajibi ne akan mutum idan kayansa yana da aibi to ya bayyana aibinsa karka ji wani abu don ka bayyana aibin kayanka ka bayyana mota ce amma tsakanin da Allah an taɓa canja mata inji wane mashin ne amma wallahi tallahi yana hayaki yana hayaki idan ka siye shi sai ka canja piston ka canja kaza duka aibin da kayanka ya da kirki ka fito ka fito da shi waya ce amma mouse space ɗinta baya yi ko kuma an taɓa buɗe ta aka yi mata aiki ko an taɓa kaza ka bayyana illar abin da za ka sayar ka bayyana kar ka ji komai albarka a hannun Allah take qul innal fadla bi yadihi Allah bi yadi Allah ka gaya musu falala a hannun Allah take ba abin da zai hana ka samun alheri dan ka bayyana gaskiyar abin da za ka sayar sai dai ran Allah bai ga damar ka samu ba kuma wallahi dan ka ɓoye ka sayar da hi da aibi na rantse da Allah ko ka samu dukiya a nan duniya za ka yaba azakinta a lahira wala Allah kuma Allah ya jarrabe ka duniya ka da lahira ka baka samu kuɗin anan baka je kuma azaba tana jiran ka me aka yi kenan Imamul Ghazali ya ce fa zalika wajibun wannan kan ma wajibi ne idan mutum zai sai da abu ya bayyana aibinsa ya ce idan ya ɓoye aibin ya zalunci wanda ya sayarwa ya ce kuma wannan gishu ne gish algus da yadda bahaushe yake cewa ya tabbata kuma a ruwaya in ji imamul gazali ya ce wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa a cikin kasuwa sai ga wani mutum ya kasa kayan gero dawa ne masara ne yana sayarwa annabi yana zuwa sai ya ga bai yadda da mutumin nan ba sai ya turmutsa hannunsa a cikin geron ko dawar kawai sai ya ji kasan a jike jagab ka san ka gero idan dai aka jike shi in ka saya daga nan in dai ajiye shi za ka yi na kwana uku to sai dai ka samu ya yi zangarniya sai dai idan malkaɗe za ka kai daga lokacin amma in dai ajiye shi za ka yi to dai ka samu ya zo ya- ya ya tsira- ya tsira manzon Allah ya ce masa ma haza ya rajul wani me yayi haka faƙala sai mutumin ya ce masa asabatu ma'u a watar waya asabatu sama'u sama ce ta zubar mar da ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halla ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas me yasa da ka zo da jikakken wanda ruwa ya dake shi ba za ka zuba shi kowa ya gani wanda yake da emergency yanzu injin malkaɗe zai tafi sai ya saya haka ne ko ba haka ba wanda kuma zai siya ne ya adana da gobe da jibi da gata sai ce a wannan ba irin namu bane me yasa ba za ka yi haka ba a wata ruwaya aka ce ya zo ne da yana tattaunawa da shi akan cewa ya aka ya harkar kasuwa ya kaza sai Allah ya masa wahayi ya ce turmutsa hannunka a cikin geron nasa ka jiya yake annabi yana turmutsawa kawai sai da tsakiya a jike jagab da ruwa ya masa tambaya ya ce sama ce ta zubar masa da ruwa don haka ya zo ya abin nan ya ce me yasa ba za ka sa a saman mutane ba Muhammadu dan Wasi'u Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi annahu ru'ya an ganshi yuqridu himaran lahu alal bayt ya zo yana bijirarwa da wani jakinsa zai sayar masa faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya zo zai saya sai yake cewa muhammadu dan wasi a tarbahuli ya kake ganin jakin nan ka yarda in saye shi kana ganin in na saya ba matsala faƙala sai ce masa laura dituhu li nafsi lam abihu da a ce na yarje wa kaina jakin dan me zan kawo shi kasuwa in sayar ai tunda ka ga na kawo shi kasuwa kai ka san matsala ne ta kawo ni kayansa ne zai sayar aka tambaye shi amma ya faɗi illar kayan ya ce da a ce yarjejje ne jakin a gurina to ai da ba zan kawo ma kasuwa in sayar ba don me zan sayar ma da abin da na yarda da shi tun da kaga na kawo shi kasuwa ba shi da lafiya ne yana da matsala kawai in za ka saya da matsala ka saya in ba za ka saya ba ka bar min kayana ka ji magabata mana a tarzahuli ka yarda in sayi jakin nan kana gaba matsala yace law kana radiyan li nafsi ko law radituhu li nafsi lam abihu da a ce zan na yarje wa kaina jakin kai da ba zan sayar ma da jakin ba jaki yana da matsala in za ka saya ka saya da matsala in ba za ka saya ba ka bar min abuna amma jaki dai yana da matsala ka gaya min a cikin 'yan kasuwar mu nawa ne suke wannan abu yana daga cikin ladabi shine nasiha a kasuwa ga duk mutumin da yake dan kasuwa ne idan ya ga za a yi wani abu na rashin mutunci dole ya magana wannan ladabi ne na harkar kasuwa jariru ya musulunta a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya musulunta har ya juya zai tafi fajazabahu rasulullahi annabi sai ya fusgo wuyan shi ya kamo rigarsa sai ya jawo shi washtara alaihi nusha li kulli muslimin sai ce daga cikin sharadin musulunta mubaya'ar da kai mun duk abin da ka gani ba daidai ba sai kai nasiha saboda haka nasiha jama'a wajibi ne akan kowa ba wai malamai ba ka san yanzu idan mun gano matsala muka zo muka ce to jama'a akwai kaza da kaza da kaza sai ka ji wani ya ce tab lalle malam har yanzu kuna da aiki ma'ana shi ba shi da aiki shi ba aikinsa ba ne wannan ku malamai ku kuke da aiki to ka ji wallahi ga jariru ya musulunta annabi muhammadu jama'a wani ya zo zai karɓa addinin musulunci na ka zo za ka musulunta daga ina kake jawar kuna nan cikin gombe kenan ta akwai wanda ya tilasta ka ne akan cewa dole he ka musulunta ba wanda ya tilasta ka kai ne kake so ka musulunta a radin kanka to zan gaya maka wata kalma yanzu kuma zan fassara ma ma'anarta ma'anarta kuma shine shiga addinin musulunci ka yadda ka shirya in faɗa maka ita ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله ما شاء الله ma'anar wannan kalma shine ka yadda ba wanda ya cancanta abautawa bisa gaskiya da dacewa sai Allah kwaya ɗaya tak ka yadda da wannan magana ka yadda Allah shine abin bauta shi kaɗai annabi isa ba Allah bane maryam ba Allah bace Uzairu ba ɗan Allah ba ne, annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, Maryam ba matar Allah ba ce, ka yadda Allah ba hi da ɗa, ba hi da mata, ba hi da jika, ba hi da ƙani, ba hi da yaya, ka yadda da wannan? To yaddarka da wannan shi ne mai da kai musulmi. wanne suna kake amsawa a da to sani ake kiranka wato muhammadu sani kenan muhammadu na biyu don dama an kaji an ce sani salisu rabi'u to ana nufin muhammadawa ne muhammadu sani muhammad na biyu muhammadu awwal muhammad na farko muhammadu rabi'u muhammad na hudu sauransu haka musulmi sukan sa irin wannan sunayen to yanzu ka yarda a ci gaba da kiranka muhammadu sani masha allahu to don haka wannan suna naka na muhammadu sani yana nan daram ka zama musulmi da muhammadu sani da addinin kirista kake kowane addini kirista kake yi ko to yanzu da kana muhammadu sani kirista yanzu kuma kai muhammadu sani musulmi ka yadda da wannan ko to allah tabbatar da kai akan addinin musulunci allah tabbatar da mu baki daya na'am don haka ya ku ‘yan uwana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wajabta nasiha ga duk musulmi da haka jariru da ya musulunta annabi ya yi masa wasiya da cewa daga cikin buwaya'a da za ka yi mun dole ne idan ka ga abu na nasiha sai ka yi kuma ya masa alkawarin haka to fa kana jariru idan kama ila sil'ati ya bi'uha sai ya zama daga lokacin jariru idan ya tsaya akan kaya yana sayarwa basara uyubaha sai ya bayyana menene aibin wannan kayan thumma khayyarahu sannan sai ya nemi zaɓin mutum ya ce masa in shi ita fahud wa in shi ita fatruk in ka ga dama ka saya in ka ga dama ka bari baya ɓoye komai kuma idan ka kuskure ya zo yana ganin kayan ka zaka sayar ya fahimci akwai illa ba wai shi ne mai kayan ba amma Allah sai ya bayyana wanda zai saya ya ce wane eto wannan mashin da zaka saya ta ci fistin yanzu haka hayaki take dan a gabana an tada ita naga tana hayaki in zaka sai mashin mai hayaki bismillah ce malam fa ba mashin ɗinka bane yace annabi ne yace mana mun yi mubaya'a akan idan muka ga abu na nasiha sai mun yi da haka kawai kai hakuri da ni bari ku ji wanda daga cikin magabata wasilatu dan asqa Allah ya haɗa mu da shi a aljanna wata rana yana zaune sai ga an sayar da wata raƙuma dirhami ɗari uku kafin ya ankara wanda ya sayi raƙumar sai ga ya kaɗa ta ya tafi ashe shi ya san raƙumar tana da matsala kuma ba tasa bace waja faja'ala yasihu sai ya dinga kwarma mutumin kira ya haza ya haza sai mutumin ya waiwayo yace ishtaraita halin lahami aw ishtaraita halin zahari shin ka sayi raƙuman nan dan ka hau ko ka saya ne dan ka yanka ka ci nama yace bal ishtaraitu halin zahar ya ce a'a na saye ta ne don na hau sai ce to tsaya inna halatu ta bi usayar ba ta iya tafiya ba za ta jura tafiya ba ya ce domin a gabana an gwada tafiya da ita na fahimci tana da illa ba za ta jura tafiya ba mutumin sai ya dawo da raƙumar a hannun wanda ya saya sai ce ya rage dirhami ɗari in an sayar masa ɗari biyu da ya saya ɗari uku sai wannan mutum ya zo ya samu wasilatu bin al-asqa ya ce rahimakallahu Allah ya ma rahama mana amma kad afsatta alayya bai'i ka bata min kasuwa ka san haka mutane suke yi idan ka faɗi illar abu sai mutum ya ce ka bata min ciniki haka ne ko ba haka ba ce ka bata min ciniki faqala sai wasilatu ya ce inna baya ana rasulallah mu mun yi wa annabi muhammadu mubaya'a ala nushi li kulli muslimin akan duk inda muka ga gyara duk inda muka ga abin nasiha duk inda muka ga barna sai mun faɗi cewa wannan barna ce haka muka yi manzan Allah mu baya don haka ba yadda za ka yi da ni kawai ɗayan biyu ko ka tabbatar da matsalar kayanka ko kuma ka kore matsalar kayanka shine kawai amma mu mun gani ba za mu shiru ba sannan sai sake ce masa sannan na ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa لا يحل بيع لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا أن يبين آفته bai halatta ga mutum ya sayar da wa wani kayansa ba face sai ya bayyana masa illar shi idan akwai wata illa dole ka faɗe ta sai sake cewa ga wata ruwaya kuma wala ya hilli lahu liman ya alama zalika illa tabyinahu bai halatta kuma ga wanda ya ga haka da idansa ko a kayansa ko ga wani kayan ya ja baki ya shiru ba haka in kaga illa dole ka faɗa cewa wannan abin yana da illa wannan hadisi imam al-baihaqi ya rawaito shi da hakim haka kuma al-imam al-iraqi ya ainihin wato inganta wannan hadisi karanta ihya'u ulumuddin zaka samu ƙarin bayani dangane da wannan hadisi da kuma wannan mas'ala yan uwa aladabi na biyar muka tsaya kuma lokaci ya ƙure kuma na ce muku ladubban nan sun kai kusan guda 28 don haka dole za mu dakata ana muna addu'a Allah ya gyara mana harkokin kasuwancin da harkokin neman mu Allah ka sauƙaƙa farashin da yake tashi a cikin al'umma da wahalhalu da mutane suke ciki Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka kawo mana sauki a wannan ƙasa ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin namun jikin mu ya Allah muna roƙonka duk alherin da kake ba wa musulmi Allah ka haɗa mu da waɗannan alkhairan duk sharrin da kake jarrabar al'ummar musulmi da shi Allah ka tsare mu daga faɗa wannan sharri ya Allah Allah ka gafarta wa iyayenmu ka ji kansu da rahama ka haɗa mu da su a jannatul firdausi Allah maɗaukakin sarki ka albarkaci 'ya'yanmu ka albarkaci matanmu ka albarkaci dukiyarmu ka albarkaci gidajenmu ka albarkaci guraren ibadarmu ka albarkaci iliminmu ya Allah ya Allah duk fitinar da take samun mutane Allah ka tsame mu daga cikin wannan fitinar fitinar nan ta shirka ce ko ta bid'a ce ya Allah fitinar nan ta zalunci ne ko ta haramun ce ya Allah duk nau'in fitinar da kake jarrabar bayi da shi Allah ka zare mu kamar yadda ake zara gashi daga cikin kulli ya Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka jikan duk al'ummar musulmi da suka rigaye mu tun daga zamanin annabi Adam ila yaumina haza ya Allah iyayen mu da suka gabata Allah ka gafarta musu ka hada mu da su a aljanna ya Allah mu da muka shaura Allah ka sa mu suka da imani Allah ka tabbatar duga dugan mu akan addini da gaskiya ya Allah karka jarrabe mu da zamewa kamar yadda wasu ka zame ya Allah ya Allah ka tabbatar da mu akan dugadugan mu Allah ka tabbatar da mu akan dugadugan mu Allah karka sa mu zame ya Allah duk yadda hayaniyar duniya ta kai duk yadda rudani ya kai duk yadda abin nan rigima da rikici ya kai a duniyar nan Allah ka fitar da mu daga cikin waɗannan hayaniya da wannan rigima ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله